رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحف زقوما da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama ta masu sauraro ina mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda ke zuwa mana a dukkanin irin wannan rana ta juma'a wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta Juma'a abin ki Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi mugun ji da mugun gani Allah madaukakin sarki ya kawo mana da shi marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya ɗan uwanmu da suka mutu Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama ya gafarta musu ya yalwata kabarinsu su mu kuma da muke nan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana kyakkyawan ƙarshe. Jama masu sauraro idan ba ku mance ba wannan shiri a satutukan da suka gabata yana tattaunawa ne akan ɗaya daga cikin mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi santa a cikin matayensa baki ɗaya. Wanda a satin da ya wuce Dr. Abdullah Umar Usman Gadon Kaya ya yi mana bayani dangane da abin da ya shafi falala tana na Aisha da ya kawo mana wasu abubuwa wanda yake nuna mana falalarta. Akwai hadisai da ya karanta mana yadda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ba shi da lafiya ya ringa tambaya cewa a ina ne nake a ina ne nake saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya dawo ɗakin na na Aisha duk da dakta yayi mana bayanai na me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambayar gobe ina ne zai koma a cikin ɗakunan matansa dakta ya kawo mana hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amur ya aiki amr bin al-as ya tura amr bin al-as a kan shugabancin wata runduna ta yaƙi nan ganin haka amr bin al-as ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa ka fi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na na Aisha na fi so Allah kara mata ta yace ina nufi a cikin maza yace babanta na fi so a cikin maza Allah kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a'a sannan wa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kirga wasu mutane ya ce sai ya shiru don kada na sallama ya kai shi shine na ƙarshe wannan yana nuna maka yadda zan Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanna na Aisha to ma kamar satin da ya gabata kafin mu koma zuwa ga dakta za mu ba masu sauraro dama a wannan soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa na Aisha musamman mata musamman mata wani irin ƙoƙari ke ma kike yi don ki gani a wurin mijinki ya soki sama da koma sama da kowa sama da komai wataƙila da za a tambaye shi a ce wa mai gidanki wa ka fi so a gaban kowa ya ibigi kirji ya ce ke ce ya fi so assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da
barka da safiya.
yawa muna tare da
Um, mai magana Mubarak MK daga unguwar Sheka.
to malam mubarak To kwarai daga shawala mun yi tarihin wannan baiwar Allah to uwar mu'mine ce.
na'am
Hello?
to muna tare da kai
Sawal.
to wannan kamar layin nasa akwai dan tangarda assalamu alaikum muna, muna tare da wa sai kin daga muryarki
Kuna tare da wani don wani tare da
to gashi kin ji irin ah, ah, yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sanna na Aisha to ita wannan dai layin da- da- assalamu alaikum assalamu alaikum muna tare da wa to masu sauraro musamman dai kamar yadda na faɗa shirin mu za mu dan koma ga mata ne musamman mata masu aure mu dan ji ga da annabi sallallahu alaihi wasallama yake sanna na Aisha kuma dakta yayi bayanai dangane da dalilin hakan ke wani irin kokari kike gurin mijin kike ma ki samu haka assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa.
Sabina Hadim daga nan Ibata Bar Abuja.
to gashi irin yadda da kika ji a yadda malam ya kawo mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sanna na Aisha ke wani irin kokari kike in kina da miji ko kuma in baki da shi in kin yi wani kokari zaki ke ma ki ga kin samu wannan irin matsayin
Gaskiya abu ɗaya ne. Kawai akwai yadda za su yi ka zauna da mutum. Ladabi da biyayya.
Mm. Na'am. To, ta fara bayani layinta ya katse tana batun ladabi da biyayya. Ai, duka matan Annabi sallallahu alaihi wasallama suna ladabi da biyayya, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na na Aisha ya fi so. Na'am, salamu alaikum, muna tare da wa.
Amma a harkar Amina Musa Gudawa.
To, Amina Musa, gashi yadda dakta ya bada tarihin soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallama ga Nana Aisha. Ke wani irin kokari kike in kina da miji ya ki irin wannan san ko kuma wani tanadi kike in baki da mijin akan haka?
A'a gaskiya ina kokari sosai saboda ina da shi har alfahari yake da ni kuma ko ni ma ko ina ina alhaji ne. Ke wannan alhajin naki da baji mu da ba mu da miji da sai ki samu kuka saboda yanda yake sa ni farin ciki. Ko ni ma gaskiya ina kula da shi saboda ina koyi da ummu na Aisha.
To alhamdulillah. To wace shawara zaki ba wa masu sauraro ƴan uwanki mata akan hanyar da kika ba har yake alfahari da ke?
Eh to kamar hanyar da na bi dai duk abin da kika san miji yana so kamar in zai fita ki mishi addu'a Allah ya tsare mun gani Allah ya kawo babban rabo. Ubangiji Allah ya baka abin da sai tunanin shi ba ma a wannan ranar.
Mm.
addu'an yau daban nan gobe daban ta zo zuka ci farin ciki mishi Mm. To, to, ‘yan uwa mun ji dai irin yadda wannan bayan Allah ta shigo kuma ta nuna yadda suke zaune ita ma da mijinta sakamakon koyi da take da nana Aisha. Assalamu alaikum. Muna tare da sai kin ɗan ɗaga muryarki. To, maman momi, kin ji yadda dakta ya ba da tarihin a soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ga nana Aisha. Na'am. To, to, to ke kina irin wannan ƙoƙarin ne ke ma ki ga kin samu wannan damar a gidanki ko kuwa? Na'am. Kuma kina ganin alamar kin samu irin wannan soyayyar. To, alhamdulillah. To, gashi nan dai ‘yan uwa suna ta shigowa ko ce tana faɗan wa alaikum salam muna tare da
Alhaji ne muka barka da asuba.
ɗan tashi lafiya.
Wala alhamdulillah.
To, muna tare da wa.
To alhamdulillah ɗalibin malami wato ɗan Alhaji Bima da ɗan Bima Kumbo.
To, ɗan alhaji yau ma ka shigo cikin shirin kenan.
Wala ka yake na shigo cikin.
To, barka da zuwa.
Yake na biyu kana da da tabo bangare iyayen mata suke irin farin ciki da za su iya nuna wannan irin gudunmawa suke bayan mazajen su har su nuna musu irin wannan soyayya.
Na'am.
abu kwarai da gaske ni ma kira zan kare ga su kankin kansu iyaye mata Mm.
kwarai da gaske da akwai dama kasancewar sauraron wannan shirin na albarka da malam ya dudu shirin na rike miji da sanin ya nema miji da ringa ce irin matarsa Mm.
ka ringa samun farin ciki ba ne ringa jin yana gajiya da garin ta da kuma gajiya a cikin zaman cikin gidansa ba Mm.
lalle na iyayen mu mata da ya kamata su yi koyi da irin wannan Mm. To ai wani lokacin samun irin wannan wani lokacin matan sukan yi korafi in sun muku irin wannan abubuwan kuma sai ku ɗauke su kamar ba su da daraja ba kima saboda yadda suka ba ku kai sosai.
da haka malami tabbas suna wannan zargin amma ina tunanin cewar a biyayya da tarairayar ba ta kaiwa matakin da za a ce har ana kyara ko ka aka san haka ba a yabawa a har kullum dan adam da ka sani musamman ma ɗan namiji har kullum yana so ya ga ana yaba masa a ayyukan da yake gudanarwa a cikin gidansa ko ko aka san haka
Yanzu dukkanin ayyuka na alkhairi ina bukatar yabo da yabawa a kowane lokaci kuma ka san shi namiji har kullum duk abin da yake kurinsa kawai idan ana tarairayarsa to har kullum za ka ga To- yana dawowa sabuwa gurin matarsa to kai in kana da mata kana iya nuna mata cewa ga son da kake mata ko kuma in ba ta kana tanadin cewa in kai aure ka gaya mata abin da ike ranka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi akan Nana Aisha.
malami magana ta gaskiya a kasancewa ta matashi wadda nake ganin cewa lalle soyayya ita ce jigon gidan zaman aure Na'am.
a kasancewar dukkanin matar da kake tare da ita a har kullum soyayya da ta kake tare da ita kafin ta zo gidanku idan ta zo gidanka a ninkawa da ta kara ninkawa to gaskiya ana baki ni a kokari na a, yabo da jingina a kowane irin lokaci har kullum dukkanin abin da aka yi mishi zan kai godiya a gare ta irin wani yana kara su kankin kansu masan kasashi da karfin gwiwa aikata wasu abubuwa To Allah.
a koya ya ce maka abu ka yi godiya da yabawa a tattare da ita kuma a har kullum ka ringa ganin girman ta a gurin ka to lalle yana kara su kansu kansu iyaye mata kansa shi zurin yin abin da ya kamata a gurin mazajen su gaskiya na kokari a kwarai da gaskiya wannan bangaren To Allah ya saka da alkhairi.
Har kullum da alhaji limawa Allah ina tare da ku kwarai da gaskiya To. Assalamu alaikum.
Salam, Muna tare da wa.
ana tare da tsarar ne.
To, sai kin dan rage akwatin rediyon ki. Ko ki matsa daga kusa da ita.
Na rage.
To, me kike dauke da shi a cikin shirin? Kin ji yadda Nana Aisha ita ta ta ta, ta taka rawa har Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadin kai tsaye iya kaunarta duk duniya ba kamar ta.
Gaskiya.
Mm.
Eh, to, Ya kamata ne mata koyi da sai da Aisha.
Na'am.
Yallahu ana.
Amin. To, wannan tana cikin magana kuma layin nata ya kaɗe sai dai ta ƙara neman mu. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikar salam.
Muna tare da wa.
Mala an tashi lafiya.
Alhamdulillah muna tare da wa.
ma. Tana tare da maman Nawara daga Sharaɗa.
To maman Nawara, kin ji yadda malam yayi mana fashin baki dangane da soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallama da Nana Aisha. ke ma irin wannan sabuban da Nana Aisha ta yi a nan sallama yake alfahari da ita yake faɗar soyayyarta. Kina ganin kina iya jarrabawa ki koyi da ita ko kuma dai ya abin yake.
A'a gaskiya sosai ma ina jarrabawa sosai ina yi ma.
Na'am. Kuma kina Ya ina yi ma kan kuma muna ɗaukan abin da gaskiya take dama mu kamar tarbiyyar gidanmu ma.
na'am.
Gaskiya a lokacin kakanmu ko me ma sunan Nana Aisha idan ta ji.
Mm.
Walla ba ta faɗa sunanta.
Masha Allah.
Saboda girmamawa Mm.
sai dai ta ce mata malama.
Na'am.
to mu ma kuma duk ta dora mu akan irin wannan gaskiya muna ganin darajarsa kuma muna koyi da irin abubuwan da take wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama To ke a abubuwan da kike koyi da ita kina ganin biyan bukata ko kuma nasara akan cewa eh ke ma kin ɗauko hanyar samun a a riƙa alfahari da ke a gidanki?
a sosai da sosai Na'am.
saboda a gaskiya ina kyautata wa mijina fiye da yadda ba a zato Eh.
kuma wannan yasa shi ma yake kyautata min fiye da yadda ba a zato Na'am.
kai ina amfani ma da wannan dama ina roƙon Allah yadda yake kyautata min Mm.
shi ma Allah ya kyautata masa amin amin amin Allah kuma isa duk matar da ba ta jin daɗin mijinta ubangiji Allah ya sauƙaƙa masa ita ma ta dinga jin daɗin to wace shawara zaki bata
a gaskiya kyautata wa miji abu ne mai kyau na'am
saboda in dai za ki sauko da hankalinki ki kyautata wa mijinki to wallahi duk rashin imaninsa ba zai aunace na'am
kuma ki nuna tausayi a wajensa eh
ki auna samunsa da rashinsa to sai ki yi amfani da wannan damar sai ki fita yadda za ki tausaya masa akan duk abubuwan rayuwa ma na gida da na waje to mun gode to ɗan uwa mata dai suna jin yadda ƴan uwansu suke gaya musu irin nasarar da suka samu sakamakon kwaikwayo da suke yi na nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda kuma suna ganin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu cewa irin wannan abubuwan na hidimtawa mai gida da nana Aisha suke kwaikwayanta yadda ta hidimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suna ganin kuma biyan bukata cewa mazajen nasu suna kalla kuma suna jinjina musu kuma suna jin daɗin zamantakewa da su assalamu alaikum assalamu alaikum muna tare wa alaikum assalam muna tare da wa sai kin dan rage rediyo na ki to dan matsa daga kusa da rediyon ki
Tana magana da hajiya aya maman Hanan da ke Nidin.
to hajiya aya me kike dauke da shi
Ina ɗauke insha Allah za mu yi da koyi da nana Aisha.
Mm.
Matar ya halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam.
na'am Saboda gaskiya halayya ta halayya ce mai kyau.
na'am Sai dai Allah ya bani ikon ƙara yi wa mazajen mai biyayya ni koyi da ita.
To kin ji a satitikan da suka gabata ko satin da ya huce yadda malam ya yi bayanin yadda annabi sallallahu sallama in an tambayi wa yake so yake kai tsaye zai ce na Aisha. To irin wannan soyayyar da da take hidimtawa mijinta har yake mata wannan alfaharin yake santa. Ke ma kina irin wannan hidimar in kina yi kuma wace irin biyan bukata kike gani? To, wannan tana ƙoƙarin ta faɗi hidimtawar da take wa mijinta, kamar yadda wasu daga ‘yan uwa mata suka faɗa, da kuma irin yadda shi ma mijin yake mata sakamakon wannan kwaikwayo da take da Nana Aisha a kan abubuwan da dakta ya gaggaya mana, wanda mun ji ‘yan uwa mata da dama suna faɗin irin su ma abin da suke samu daga gurin mazajensu sakamakon hidimtawa da suke yi ga mazajen nasu dangane da kwaikwayon da suke yi ga nana Aisha. Masauraro bari mu koma zuwa ga dakta domin mu dora daga inda muka tsaya mu ji menene kuma za mu ƙara samu dangane da tarihin wannan baiwar Allah mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara mata yadda. Dakta mu ma sannu da zuwa da shigowa cikin wannan shiri mai albarka. Me za mu dora akan nana Aisha?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu kuma ya haɗa mu a wannan rana ah, ta juma'a in haji babbar rana inda bahaushe muna fatan Allah albarkaci rayuwarmu ya samu cika da imani ya sa aljanna ce makomar mu ya ji kan iyayenmu
Amin.
Um, abu mai muhimmanci da ya kamata masu saurare su gane Na'am.
a satin da ya gabata na yi magana cewa wani abu ya faru Mm.
tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da matan shi Mm.
sai Allah ya bashi wato zaɓi ya je ya gaya musu su zaɓi wato Allah da annabinsa ko su zaɓi morewar duniya Mm.
abin da ya faru kamar yadda riwaya ta zo Mm.
matan ne suka je suka tara annabi suka haɗa kansu dukansu suka zauna kowa ta faɗi bukatunta Mm. cewa ina bukatar kaza ina bukatar kaza ina bukatar kaza kuma yadda aka san ma daman mata yan bukata ne to wanda zai more wa mace to yayi ta bata kawai daman su haka suke sai dai a ta bata basu.
kawai eh ah to ba zamanin su bane lokacin su ne ai sai a basu in akwai a basu na'am in akwai a basu na'am in babu kuma a basu hakuri na'am yawwa ta kowane bangare dai ba su za a yi eh kwarai da gaske um, to Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama a fadin su cikin suratul ahzab bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما zaɓi ne guda biyu ka gaya wa matanka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan rayuwar duniya kuke so da kwalliyarta to sai ku zo za mu jiyar da ku daɗi ta duniya ba ita kuke nema ba amma za a sallame ku saki mai kyau ɗaya kenan na biyu in kuma Allah kuke nufi da manzan Allah da gidan lahira to ku yi haƙuri lalle Allah ya tanadi ga masu kyautatawa cikin ku lada mai girman gaske annabi yana zuwa ya fara da nana Aisha a gada an tambaye shi wa ya fi so ya ce nana Aisha yanzu kuma da aka zo za a rabu ma dai ya fara gwada ta ya ga soyayyarta ya fara da ita kin ji abin da Allah ya ce annabi ya gaya mata ya ce to gashi sai ki zaba ko zama da ni da haƙuri ko kuma Allah zai baku abin da kuke so amma za a sake ku ba ruwana da ko ba ni ba ku kuma annabi ya ce ki je ki nemi shawarar iyayenki karki yanke hukunci da wuri na farko ya fara da Aisha na biyu ah, sai Aisha sai take cewa haba yanzu akan wannan ai ba sai na je na tambayi iyayena ba na zaɓi Allah da annabinsa na haƙura da abin duniya kin zaɓa ta ce ta zaɓa to a nan gurin kun gana na aisha ya ku iyayena mata ta yi tunani ta yi hankali kuma ta yi aiki da tarbiyya matsin rayuwa yakan iya samun miji matsi bai kamata mata wato su rinka gudun mazajensu suna ƙaurace wa mazajen saboda matsin rayuwa babu abin duniya ba to dakta kafin ka dora akan wannan batun a matsi da kake yi wanda kake bayani akan nana Aisha a baka ganin cewa dakta a yanzu ba irin wancan zamanin bane shi kuma mijin na yanzu ba irin ah, annabi sallallahu alaihi wasallama bane shi ya saka mata a yanzu idan suka ji matsin suke nuna sun ji har a samu matsala to ai dama ita sunna ana karantar da ita ne don ai koyi ai na'am dama ba wanda ya magana wai zamani yanzu lokacin yanzu a'a in dai an ce annabi yayi abu to sai ai kokari a dan baka sai ai kokari ai koyi dama so ake ai koyin ai yawwa so ake ai koyi so ake ai koyi so mata su yi hakuri su koyi da na- rayuwar nana Aisha idan suna so su fara falala irin ta nana Aisha sun yi hakuri na'am da yawa yau akwai mata masu kashe aurensu saboda mijin bai da shi da yana da shi amma yanzu bai da shi Mm.
sai ka ga mace tana ma ladabi da biyayya da da'a kana da shi da amma yanzu da baka da shi talauci ya rungume ka ita kuma sai ta rabu da kai to duk irin waɗannan ɗabi'u ne waɗanda gaskiya ba na wafa'i bane ba na mutunci bane ba sai dai in mutum ya kai talauci ko rashin da yadda ba zai iya rike iyalin nasa gabaki ɗaya ba na Aisha to dakta tace- kan ka ƙarasa bari mu je tashin masu talaci رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما
masauraro barkanmu da dawowa bayan mun leƙa sashen masu tallace-tallace dafta kana tsakiyar bayani akan abin da ya shafi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da zaɓi ga matayensa da me za mu ɗora
To, abinda nake faɗa shi a ita dai na Aisha da aka bata zaɓin sai ta zaɓi Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace fa fi ayyi hadha astamiru abawayya tace inni uridu Allah wa rasulahu wa daral akhirah manzo Allah ya bi sau ta kan sauran matan su ma yace ga abin da Allah ya ce ko ku yi hakuri mu ci gaba da zama a haka da dadi ba dadi ko kuma ku kasa hakura din Allah tabaraka ta'ala zai yi muku sakayya a nan duniya zai biya ku zai muku kaza zai muku kaza zai yi kaza da sauransu Ah, duk su ma sai suka zaɓe Allah suka zaɓi manzo Allah sallallahu wanda ya nuna mata annabi sallallahu mata ne masu haƙuri kuma mata ne masu jin kai kwarai da gaske kuma ya kamata matan mu su zama masu koyi da matan manzo Allah sallallahu dan shi ne manufar wato karantar da sira din yau ah, maza suna kukan cewa ba a fiye haƙuri da su da larurar yau ta gida ba za ka ga mutum yanayin samu ya yi ƙasa a kasuwa ba ciniki a hada-hada da ake da murza kuɗi da samun harkoki na kashewa babu amma wallahi wasu matan ba san da wannan ba kwata-kwata ba san da wannan ba sai su zo su yi ta azabtar da mazajensu su yi ta tada hankalinsu su yi ta masifa su yi ta bala'i saboda laifin kawai miji baya da shi da yawa bincike ya tabbatar da mata suna sakin fuska da dariya da walwala da miji idan wata ya kai irin wannan lokaci da ake ciki 27 28 to zaka ga ladabi da biyayya ba magana saboda za a karbi salari za a karba albashi nana Aisha Allah ya taimake ta da falalarta da darajarta saboda ita Allah ya saukar da ayoyi na alkur'ani suka zama suna magana akan ta kuma da al'ummar musulmi gabaki daya na farko dai Allah Ubangiji ya shaida cewa ita mace ce wadda Allah ya wanke ta daga abin da aka jefe ta da shi na al-ifk wal buhtan wanda sati mai zuwa insha Allah za mu magana akan shi ƙarya da aka yi wa nana Aisha da sharri da aka yi wa nana Aisha akan alfasha al-iyazu billah Allah ya wanke ta a cikin ayoyi na alkur'ani mai girma a cikin suratun nur tun daga aya ta sha ɗaya har zuwa aya ta ashirin kusan ashirin da shida bismillah rahman rahim Allah yana faɗa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ismi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله أليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم waɗannan ayoyi cikin suratul nur tun daga aya ɗaya har zuwa aya ta ashirin da shida duka gaba ɗayansu a kai tsaye suna magana din na na aisha sai ayoyin ƙarshe kuma da suka shigar da sauran muminai waɗannan tun daga saman bakwai allah ya saukar da su don ya wanke matar da wato allah tabaraka ta'ala ya azurta manzan allah sallallahu alaihi wasallama da shi da ita ya wanke ta daga sukan masu suka da sharrin masu sharri tabbas an yi wa na aisha wato kage an mata sharri an mata duk abin da za a yi mata amma Allah ya wanke ta wani lokacin ma sai ka ga sai ka ce wanda wani abun ma ya faru idan ya faru sai ka ga subhanallah a a ba ni sunan shi a a a an samu wata falala an samu wani buɗi wataƙila da abin ma bai faru ba da Allah bai saukar da waɗannan ayoyin ba don haka faruwar wannan jarrabawa akan nana Aisha alheri ne ke ma ina gaya miki ki haƙuri da larura ta kishiya matsalolin zama matsalolin surukai iyayen miji matsalolin yan uwan miji da larurori na auratayya da shi kansa mijin a iya miki wani abu da zai tada hankalinki ya firgita ki ya jefa ki cikin tashin hankali da damuwa amma idan kin yi haƙuri in Allah ya sa da Allah zai ɗaukaka ki musamman ina kiran mata su zama masu haƙuri wato masu kau da kai don su ci riba da nasarar aure da yawa yau idan ba ku yi haƙuri ba kuka kai zuciyarku nesa ba to auren sai ya ta muku wahala ku ta kashe aure kuma yanzu idan mace ma ta kashe auren ta ya mutu wanda zai aure ta ma bata sani ba wallahi wata sai ta kwamace gwanda mijin da take tare da shi da ta yi haƙuri da shi ko kuma mace ta zo ta kasa haƙuri ta tsallake ta tafi ta bar 'ya'yanta ki je ki auri wani shi kuma ya ce baya son naki 'ya'yan kin baro masifa kina murna zaki zo ki sake sabon aure kuma ga yaya shi kuma wani dokar da zai fara kafa miki shi kuma baya son yayanki shi ba zai zo ya ciyar da yayan wani ba kamar yadda wani ya gaya matarsa ya ce ni fa ba zan zo in ciyar da yayan wani kato ba bayan da zaki ki kulli bakin ciki kuma ki bassu su tafi can gidan kishiya gidan da baki nan a yi ta baki labarin da zai hana ki bacci to da yawa irin waɗannan mata suna shiga damuwa da ɓacin rai amma ni kullum a karatu ina gaya musu haƙuri na san maza suna cutar da su sai dai a ta gaya mazan su ji tsoron Allah satin da ya wuce mun gama karatu wata ta kira ne take tana kuka ta ce ga halin da take ciki ta nemi shawara ya za ta yi da mijinta dangane da ɗabi'u da yake mata wadda ba su da kyau ba daɗi suna zaune shekaru aru-aru ya ci moriyarta shekara sama da goma ta sha ta ya tara mata ‘ya'ya ya fitar da ita daga yarintarta ya gama duk abin da zai yi da ita kuma ya zo ya ƙaro wata a lokacin yake nuna mata ita ba mace bace. ba abin da ke shiga tsakaninsa da ita sai zagi sai batanci sai cin mutunci sai wulhakanci sai renuko duk abin da ta yi sai ce baki iya ba wancan tafi ki iyawa ko me ta yi ko saka dan kwali ta sai ce baki iya ba da irin na wancan ma kike yi ko abinci ta yi in ya ta kawo sai ce baki iya ba na wancan ya fi daɗi to atta makla ba sai ta koma irin na wancan ba a zauna lafiya amma malamin wannan wulakanci malamin wannan wulakanci malami habba da Allah kai za ka faɗi wannan to abin da ba suna jin ka ba malam yana son daurin dan kwali irin na waccan ba sai ta koya ba saboda Allah ita ba duk shekarun da ta yi goma sha ya ci gaba da haƙuri da ita a ta iya a wancan lokacin yanzu sai da yi amarya shine zai gane cewa bata iya ba wataƙila zuwan amaryan ne ya nuna ainihin abin da yake wulakanci ne kawai na maza wallahi wulakanci ne ni dai nan bana tare da kai yawa kai dama yawanci kafin goyon bayan mazan ai wannan ai wulakanci ne wallahi ba daidai bane yaya za a yi mace ta zo ta yi wanka ta yi ado ta yi kwalliya ta yi abu kace wai irin na wancan yafi wannan cin fuska ne ya saba shari'a ba daidai bane kowace mace da baiwar da ubangiji ya mata in ta fita iya kaza kaza kuma ba ta fita ba na'am akwai abubuwa na sirri ba sai an yi bayani ba eh na'am in ta fita kwarewa akan kaza to ba ta fita kwarewa akan kaza ba yaya mutum zai zo kullum sai kushe matarsa yake yi wai dakta magana saboda da nake- kuma da baya kushe ta yanzu sai da ya aure to ya aka yi ya gane bata iya ba sai da ya aure wai dakta ai magana da nake abin da yake so shine abin da mace ya kamata ta aikata tunda ya ce To ga me abin da yasa yake so sai me ya zai kira- hana ta rika irin me wancan din yasa sai ya kira sunan kishiyarta in ban da neman hada wuri da fitina ba me yasa kuma ya- duk shekarun can duk da take abincin duk ta iya sai yanzu ne bata iya ba duk shekarun da sai ta tara masa balagagun yaya wasu ma suna jami'a duk duk bata iya ba sai yanzu saboda ya auro yarinya yan zamani masu kitififi da da da tsiya da da da da- da- da- da rawar kai na ce mata ki yi haƙuri ɗoki ne duk namiji idan ya yi aure sai ya yi ɗoki kamar mutum ne ɗin ka samu riga mal aminu baka isa ka hana shi ɗokinta ba to da ma iyaye na mata suna gane wannan sirrin da sun huta wallahi duk namiji in ya auri mace amarya ko ya yi a fili ko bai a fili wallahi sai ya yi ɗoki to ɗabi'a ce ta ɗan adam ya yi ɗokin abu sabo na ce ta ce ta gaya mai ta gaya mai ya daina ya ƙi dainawa na ce ki haƙuri ki rabu da shi in ya miki magana ki shaɗe haucin ki ce za a gyara mai gida ki ce mata ba tafi ni iyawa ba ki gaya masa ya sani ki ce ba tafi ni iyawa ba amma zan gyara amma wallahi ba tafi ni iya miya ba wallahi ba tafi ni iya sadan kwali ba wallahi ba tafi ni iya kaza ba ki gaya masa a fuskar sa shi ma ya ji kar ki yadda ki nuna gajiyawar ki cewa kin kasa wata tafi ki ni ba na yadda mace ta zauna a gida wai wai wai ta yadda wai wata tafi ta a'a ba tafi ni ba a buga kawai yawwa in kwalliya ne a buga a gani in rike miji ne a buga a gani in iya abinci ne a buga a gani in tareriyar miji ne wallahi baki isa ba a buga a gani na sha gaya mata kar wata ta yadda ta dauki kaskanci to amma duk da haka Mm.
malam bai gamsu ba yaya aka yi aka yi da aka ɗebi kwanaki ma zuwa ya rufa ta ya bata kashi kashi ya bata da gaske ta bugo tana kuka tana malam kaji abin da ya faru na ce ki haƙuri ma iyaye sun ce a bar aure a kashe aure ta tafi kawai shi kenan na ce in in bai kyauta ba ya da keki bai yi mutunci ba ya da keki bai sani ya kamata ba ya kamata shi ma a bashi kashi to amma mushkilar ita ce Mm.
waɗannan 'ya'ya malamin da ta tara shekaru barkate yanzu a shekarun da take wani zawarci za ta zo wani aure ta nan da gaba ta zo ta je wani daɗin rayuwa sama da wadda ta ji a da sannan 'ya'yanta tasku na ce mata taskun da zaki labarin da zaki ji marar daɗi bayan kin bar gidan nan yanzu zafin dukan ne ya dame ki da ɓacin ran dukan amma da za ki daure ki ba zuciyarki haƙuri tabbas ya zalunce ki ya cuce ki bar wa Allah babu hukuma ba a doka shi yasa na bai isa da ke ki irin wannan duka na rauni ba to amma ɓacin ran da za ki tarar da shi bayan kin bar gidan nan a gaya miki 'ya'yanki sun zama almajirai a gidan ubansu a gaya miki 'ya'yanki sun zama wato wato bare a gidanku a gaya miki 'ya'yan- 'ya'yanki ba su isa ba a raba abinci a hana su wanki ba za su yi ba wanka ba za su yi wallahi mala aminu wata mata fita ta yi a gidan mijinta irin wannan zuciyar ya dauke ta ta fita ta bar ƙananan yara wallahi wata rana da aka saki wani yaron ta ya fito ana ba ta labari da ta zo ta gan shi ta dauka wani almajiri ne mai bara wallahi yayi baki kirin ya gyaggyakkiyar riga wando da fitsarin kwance a jikinsa ba a- saboda wadda aka aura din muguwa ce shi kuma mai gidan masoro mai soro zan ce ko ko sab- sab- sabaloto ne ko mai zan ce ne baya kula da 'ya'yansa baya iya tsawata wa matar to shine abin da nake guje wa iyaye mata ku tafi ku bar 'ya'yanku su tozarta 'ya'yanku ba za su yi karatun kirki ba dan in kina nan ne zaki nemo yayanki yanci a yi musu kaza a kai su makaranta a musu dinki a kula da lafiyar su a kai su asibiti a yi musu aski matan nan tace wallahi malam daidai yankan farce karamin yaro ne wallahi ba an wasa malam aski kansa yadda ka gana mahaukaci malam na ce to ke yanzu ba gashi kin je kin yi aure ba kina gidan wata daula ke kina ganin kina jin daɗi akwai wani jin daɗin rayuwar da mace za ta zubar da 'ya'yanta ta je wani miji ya gina mata wani tamfatsetsen gida ga 'ya'yanta suna wulakanta a hannun kishiya akwai wannan jin daɗin ba ka ga kamar wahala ce ta sa ta haƙura da can din to wahala ba sai ta haƙura ta ta yi wa 'ya'yanta wahala ba ta tafi da bar 'ya'yanta su tozarta wallahi akwai yaron da aka bamu labari irin wannan din abin da ya faru rashin uwar a gidan wallahi har ya wayi gari ya aka yi ya aka yi jiko ya neman maza malam dan karamin yaro to ba uwa a gida da haka don Allah iyayena mata ni dai ina muku nasiha ku yi hakuri na ce wannan mata ke hakuri ina jiya miki tsoron labarin da zo ki zo ki ɗebi shekaru baki auri ba ga zaura wannan masha Allah Allah musu albarka a zuba a gari auren babu shi wallahi ga yan mata din ma babu auren babu auren yan mata babu kaga abin nan mace shekara 40 yanzu ko jiya na waya da wata baiwa Allah shekara malam 47 malam budurwa ce malam ba aure in kuma da mai bukata bismillah zo ya kawo application ɗinsa in kuma kai ma malaminu kana kana layi bismillah ga ilimi ga wayewa malam amma ba miji ta ce malam ba mijin har na haƙura da aure na ce a karki haƙura ta ce na haƙura malam babu komai Allah mata amma Allah ya hana ta mijin jarrabawar ubangiji ya Allah ya ubangiji ya Allah ka jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka amin yawa su wannan shine abin da nake kiran mata su zamanto masu haƙuri kuma a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Mm.
yana tausasawa matansa yawa tausasawa matansa dan cikin tausasawa aka ce annabi yakan fito nana Aisha din nan ya fito ya tarar da mutanen Habasha suna wasanni irin nasu na al'ada na gargajiya nana Aisha ce suna so ta yi kallo ya fito da ita malam ta zo ta dora kafadar haɓanta akan kafadarsa masha Allah tabarakallah malam tana kalla sai har ta gaji da kallo malam wannan kuma wani babi ne mai zaman kansa yadda ma- maza ya kamata su rinka kulawa da matansu a rinka ɗaukan su ana fita da su suna ganin gari ba daidai bane mutum ya ninki mai mata ya ajiye ta ba ta zuwa ko ina wata da watanni tun a'a fita da ita alaji akar makalla ɗauke ta a babur ɗinka a'a ɗauki hayan adidin sahu ba shi yan dubu ɗaya dubu biyu ɗan zazzagaya da ku a gari kice to kin ganin shine gidan murtala dan na san kina gida shekara nawa ki fito to kin ganin shine gadar uh, kaza da akai kin ganin gwammaja kenan kin ganin hanya airport kenan wata ran a dauke ta ma akai ta airport din ko ba inda za ta a dan zagaya mana yi mana wallahi mata suna son wannan idan aka gama zagaye za a zo dawowa sai a siyo kaji haka ake yi ka dauke ta ka kai ta can ka ce nan kin ji nan jami'ar Bayero kenan da ke da ana faɗa nan kuma kin ji a radio freedom to nan ne freedom ai ai kin ji ana cewa radio kaza to nan ne kaza ai kin ji ana kasuwar kaza to nan ne kaza malam akwai mata masu ladabi da biyayya da ya azima malam sisi shekaru a gida a zaune inda ba dan larurar fita biki ko rashin lafiya ba ko asibiti wallahi suna gida to ya kamata mazan mu su zama wayayyu yanzu malam Aminu a garin nan akwai wurare da aka yi wa- wato wurare na ci gaba na cin abinci da iyali family package ka ɗauki matarka da ɗan ɗanka ɗaya biyu ko ba mata ka ajiye yaran ka ba su kayan wasa ka ɗauki uwar ku tafi ka je ka samu wallahi mala wani wurin cin abinci kai parking ka sa face mask ka rufe fuskar ka ita ko da niqabin ta dama ku shiga ka ce ai order abinci ka ce me kike so kaji ko kifi ko kawlek ko kaza malam duk mutumin da yake ɗaukan matarsa yana fita da ita suna wannan abubuwan wallahi wallahi ƙaryar sai ce ba ta mai ladabi da biyayya malam ba yanda za ka yi wannan Lokaci- shine gaskiyar magana na ga Yana- kana ta murza baki za ka masanta ka gwada kuma na kalubalanci maza ku gwada akwai wurare yanzu masu mutunci a garin nan ba maza iya family ne ka ɗauki mata ku ci abinci mai kyau lafiyayye ka faranta mata ta ji daɗi ka zo dawa ku biya ta manya manyan store ɗin nan ta ɗan sai chocolate mai kyau haka da ɗan takalma mai kyau ka abin nan abin nan a sauƙaƙa musu to Allah ya saka da dakta, bari mu alheri.
leka zuwa ga masu saurare don su ma mu ji abin da suke dauka da shi za ku iya na tuntuban mu mata akan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma maza sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai sakon karta kwana da ya haɗa maza da mata baki ɗaya akan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara. Salamu alaikum. Muna tare da wa alaikum salam muna tare da wa.
Maman Islam ce daga Maidile.
To maman Ina yi wa Islam.
malam fatan alkhairi.
To malam yana Allah ya ji.
saka da alheri.
Wallahi malam duka abin da ake faɗa haka ne kam.
Haka.
Wallahi ni idan ka ga rayuwar da na yi ma ko malam wallahi sai ka tausaya mini. Ni ba wai ina yin abun ma amma babu gwaninka komai a hantara kake a jari. Amma yanzu sai bayan babu ni wallahi yake ta cewa da ya sani.
ta ai sai ai haƙuri mama islamu ai haƙuri a koma da za a yi ya dawo a je a gyara gidan iyaye na kuma ba za su ma taɓa yadda ba ai haƙuri sai haƙuri a koma din a gyara gidan maman islam ai haƙuri a koma a kula da 'ya'yan eh ai haƙuri Allah ya saka da alkhairi Salamu alaikum. Muna tare da wa.
Kuna tare da baban wadan gabata a unguwar gwamna karkon To me kake dauke me kake dauke da shi?
Eh gaskiya ina ji daɗin wannan bayani da malam Yusuf.
Mm.
Kuma Ubangiji Allah ya ba mu ikon kyautatawa iyalan namu yadda ya kamata daidai gwargwadon da za mu iya Amin.
da fatan za a tashi lafiya.
to mun gode ma da Allah ya biya ka
Salamu alaikum. Muna tare da wa.
hello To muna tare da wa.
na'am Salamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam muna tare da wa.
To baban gida mai caji daga unguwar Kawuga.
To baban gida me kake dauke da shi cikin shirin?
wannan bayani da malami kwarai da gaske ya ji hankali na ni wallahi tallahi ba abin da zan ce da malam sai dai in ce Allah ya saka da alkhairi duk abin da malam ya faɗa wallahi ba yadda ba ta kasancewa addu'a bari har kullum Allah ya ƙara malam lafiya ya
Amin.
Allah ya ƙara malam lafiya Amin baban gida amma dai in kana da amarya ka rinka daukan ta kaje ku rinka cin abinci da Allah ka sa mata hijabi da niqabi da safa in kana da amarya ka rinka daukan ta ku dan fita ta saka hijabi da safa ta da na- da niqabin ta ku fita ku ta dan ci abinci ta ci kifi Na.
ta ci kaza a dawo da ita ko da a wata sau ɗaya ne ko sau biyu don Allah To.
shine zamu gane ka karɓo wa- nasiha to na malam wannan ce salam dan Allah a yi nasiha ga maza mijina idan muka bata sai ya ta gaya min bakar magana kuma idan muka shirya sai ya ce wai bacin rai ne aka raukar lau To, wallahi haka wato lamarin maza malam aminu wato na sha faɗa na mai mutane fa zan gaya ma wallahi babu wata rana a iya sani na dai a shekarun nan kusa kusa ba wata rana da mace ba za ta kira ni ta mun kuka akan harkar mijinta da matsalolin rayuwar aurenta ba.
to shi wannan aka raukar lau wanda Yanzu- irin shawara za a bashi irin sai ya ɓaci To, yana abin mara ya Akwai gaggaɗi buƙat- magana amma in ya wato- sauko wato- kuma sai ba da haƙuri wato magana ta Allah mana akwai buƙatar maza akwai buƙatar maza su karanta shari'a da mu'amalantar auratayya da su da matansu.
na wani abin akwai jahilci wani abin akwai jahilci rashin kirki na maza yana da yawa akan iyalansu ni anan abin da nake bata shawara ta ci gaba da haƙuri da shi ta sa shi ya rinka zuwa makaranta ta rinka sa masa wa'azi yana saurara ta riƙe 'ya'yanta idan ya zage ta ko ya ci mutuncinta ɗin ta yi ƙoƙari ta daure idan ya dawo hayyacinta hayyacinsa Mm.
ta gaya masa ba daidai ba kuskure ne tunda har ma yana zuwa ba ta hakuri yana ba da haƙuri ya Yan- ce ɓacin rai ne yanzu ba muka faɗi wani shi kashi ma yake barwa duka yake barwa sannan akwai masu fushi kowace mace ta fahimci ya mijina yake in mijinki mai mafaɗaci ne mai saurin fushi ne to nesa nesa i lokacin da ake haba haba da jin daɗi matso shi ku yi harka da za ku da kin garin sa ya ɓaci to kina gefe gefe kina ga zai harzuka sai ki ce a kai haƙuri kai haƙuri ka kwantar da hankali kai haƙuri sai ki haƙuri haka Allah ya jarrabe ki kamar yadda zaki haƙuri da da da ciwon ƙwalsa Allah ya jarrabe ki rayu da ita ki haƙuri da malaria a jikin ki ta shan magani ki haƙuri da ita to shi ma wannan mijin naki wallahi bai gaza ƙwalsa da malaria ba ai haƙuri da shi ai haƙuri Allah ya mana afuwa amin salamu alaikum
salamu alaikum muna tare da wa alaikum assalam
ana tare da fatima to me kike ina dauke ba ta nan na'am ita ce mm ne mijina ya rasu kwata-kwata shekara ta talatin da biyu kuma ya bin min yara mm to kuma yanzu aure na zamanin nan na yanzu uban 'ya'yan ma ya Allah ya cika balle mai wanda ba 'ya'yan ba mm shi ne tambaya ta ga malam to me kike so ki tambaya Lafiya.
mijinki ya cika mijinki ya rasu me ka fahimta a tambayar ta malaminu to muna tare da ita ba mu katse ta ba me an tambayar taki
tambaya ta shi ne ya ce mata su rika yin aure Eh.
ko da mijinsu ya rasu to to malam.
shi Ana kenan.
su an baka da yara To.
to ya kace ganin auren zai yiwu Allah To.
sarki baiwa an Allah.
kama kala ka san kai bayani akan mata su ta haƙuri su zauna gidan mazajen to ita miji ya mutu ya batta da ƴaƴa gaskiya ne kuma shekarunta kwata-kwata talatin da biyu To, a nan gurin ah, ita mutuwa daman ba ta da daɗi mutuwa to nan asiri ne Allah ya mana afuwarsa amin so ni shawara ta anan sai ki duba ki ga kulawa da yayan nan shi ya fi miki ko ki je ki aure gaskiya idan akwai ƴaƴanki ba wanda zai kula da su ba wanda zai sa ido akan su ba wanda zai dauki nauyin rayuwarsu tsaya ki kula da su ki nemi mijin da zai taimake ki kina da ƴaƴanki kina kulawa da su kuma kina zama aurenki ki haɗa biyu Haɗa na fi- biyun kenan.
eh na fi sha'awan haka Eh.
haka zai fi kyau Na'am.
akan ta watsar da su ta je ta kama zaman aure na gidan wani ƴaƴanta su tozarta Mm.
duk da auren shi ma ibada ne kulawa da yaran ma ibada ne Mm.
abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kaga malam da a ce akwai gwamnati mai kulawa akwai al'umma mai kulawa irin waɗannan matan su ya kamata ya taimaka wallahi kaga yanzu matsala ce ta yi aure matsala ba ta yi auren ba ma tana buƙatar aure Mm.
ai ta ce ma shekarunta talatin da kaza Da biyu.
kenan tana buƙatar auren haka yake ki dan kula da su ki dan nemi wani mijin da zai iya maleji ko da dauki kwarinka ne ya rinka zuwa dan kwana sati ɗaya biyu yana dauke miki kewa kar ki dora masa nauyin ƴaƴan duk mijin da yazo duk matar da take da miji take da ƴaƴa in miji yazo neman ta ce ba ruwanka da ƴaƴana kar ki dora masa wallahi gudu zai yi ki yi kokari ki hada kai da ƴaƴanki yaya za ku neman wa kanku sa'ida ku nemi abincin da za ku ci kawai shi mijin ai shi kan gangan jikinki yake so ai bai san ƴaƴanki ai shi ne rayuwar musibar ita ake so gangan jikinta moriyarta ake so a kwanta da ita a ji daɗi a tara wasu ƴaƴan nasa amma ba ƴaƴan wani ba ba ƴaƴan mijinta ba soyayya ƙarya ta ƙarshen zamani Allah ya gyara saka da halin alkhairi masu Allah ya mana sauraro duka afuwa.
duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma Usadik shugaba ta bangaren shirye-shirye daga sashen addinin musulunci wanda Hadiza Balanti take jagoranta Buhari Isa Sadan da ku Aminu Fidar Idris nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا من لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب